Bismillah Allah ɗan uwa ya rahiman zame mini garkuwa tsira da salatin annaba annaba haske budar rayuwa alihi da sahabu da ƴan uwa su ne jigon ma a rayuwa masarautar dala nake faɗi ita ce jigon ma a rayuwa Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasan kwaikwayon Shirin da yake zuwa muku daga nan gidan rediyon Dala FM muryar zamani mita 88.5 a kanan daban Najeriya.
shakka babu. A El Samad komai na mata ne, domin mata su ne tushen rayuwa, mata malaman al'umma, mata hasken rayuwa, mata iyayenmu idan babu ku babu gida, mata adan gari. Ohoho, ina mata masu son cancana ado don burge mai gida, ina mata masu son kece raini a gidan biki, ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu. Ku kasance a rukunin kantunan El Samad da ke shaƙe da galla gallan atamfofin Nigerian Wax, Diamond, Classic, Cote d'Ivoire, Brilliance, Attitude, Fider Touch, Chicken Baby, Doci, Pattern Holland, Swissless, Swiss Atamfa, Swiss Cotton, Swiss Boil da sauran leshika da materials da suka dace da kwalliyar zamani abin sha'awa. Dagwas, dagwas. Domin kada a baku labari, rukunin kantonin El Samad sun fara daga lamba takwas Unity Road, lamba tamanin da uku Layin Jallaba, da lamba ɗaya Amana House, da lamba ɗaya Ibrahimawa kan titin IBB duk a kasuwar kantin kwari. Sai El Samad da ke Ado Bayar Mall da kuma El Samad da ke gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, titin Ibrahim Tayo a kanan Dabo, Nigeria. A kantunan El Samad da ƙaramar riba muka dogara da neman albarka. albarka.
Ranka shi daɗe Allah ya taimake ka.
Sai yanzu aka samu damar ƙarasowa?
Wallahi na yi ƙoƙari na ƙaraso kuma wasu ɗan al'amura suka tsare ni saboda almajiran nan ne ka san akwai bakin da aka. Gaskiya ne gaskiya ne.
Allah ya taimake ka.
Allah ƙara kusanci.
Amin amin.
Allah ƙara kusanci. Maliman ya ibada.
Wallahi alhamdulillah.
An sauke Ramadana kuma an yi sallah.
Haka yake.
Ubangiji Allah karba mana.
Amin, amin.
Karba mana lima ai sai a mana ma addu'a kan mu shiga maudu'in ko?
To mi wa annabi salati.
Sallallahu alaihi wa sallam.
Allahumma salli.
Sallallahu alaihi wa Muhammad wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي Amin, الآخرة حسنة amin, وقنا عذاب amin, النار amin.
Allah shi taimaki masarautar nan Amin.
wannan gari namu Allah ya tsare mana shi امين Allah ya ƙara wa sarki uka shi lafiya تو Allah ya taimaki sarki زي الامام زي قارس Na tuna عدى da الامام liman.
قارس subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin Fati Allah ya amsa. A liman dalilin da ya sa na ce a kira mun kai na'am shine magana ta Galadima a kun yi magana da shi eh mun yi magana da shi akan cewa lalita wai ya ɗauka ya sanar da kai ya ajiye ta ne saboda wasu abubuwa da suka taso kafin dawowa okasha.
wannan haka yake yawwa to maganganu dai suna ta kai kawo ana ta cikumurɗa a kan wannan al'amari
na'am wani aiki nake so kai min
To, wannan wani aiki ne ranka shi daɗi ai ba zai gagara ba yawwa duk wani abu da ake bukata ana da dama da 'yancin da za a iya faɗarsa ba zai gagara a wajenmu ba
wannan haka yake ran shi daɗi amma ina son wannan abu ya zama sirri tsakanin ni da kai ranka shi daɗi sirri kuma Mm, sirri ne ga malima to shi kuma a kenan ranka riƙe shi mana sirri idan kuma aka yi abun nan duk wani abu da ake bukata indiya na duniya ne liman an kammala shi to ranka shi daɗi Allah ya sa alkhairi ne alkhairi ne insha Allah magana tana nan tana yawo tana tsalle kuma har ta je gaban ukasha na'am kuma za a kirawo ka za a kirawo sa'i sa'i shine mai rike da lalitar bital malin masarautar nan ranka shi daɗi wani abu aka ce mun yi ka a to a saurara mana liman a saurara a ji mana idan an je gaban mai martaba a fada za a yi ma tambaya cewa wannan kuɗi da galadima ya ɗauka ya ɓoye su kun yi shawara da shi to amsar da nake so da kai a wannan guri ka ce baka sani ba ba kuma ka da labari ranka shi daɗi ai haka kuma asha idan ka san kullun da galadima yama da masifar da zai saka a cikin maganar wannan kuɗin na bitalmali Allah ne kaɗai san shi ranka shi daɗe Allah ni ya naka taimake ne ni mai ƙaunar ka ne kuma shi sa na fara ce mana ka buɗe mana wannan zama da zamu yi ni da kai da addu'a ba zan ga abin da zai halakar da kai in barka ba ni sanda kuka yi wannan abu da kai da shi na sani a baka sani ba to ya aka yi kasan na san zancen to amma ranka shi daɗe me zai hana in samu galadima mu yi maganar kar ka kuskura kai ina mai tabbatar ma ga ladima zai yi sanadiyar sauke ka daga wannan limancin da ake akan wannan magana ta ta, ta, ta Baitul Mali da ake yi ranka shi daɗe duk yadda muke da galadima kuma Asha, asha. mutum mugun ici ne kuma kai baran tabbatar ma da wani abu da zaka sani galadima jinina ne wana ne uban mu ɗaya da shi wannan haka yake idan na wa galadima sharri ko na kakaba ma wata kalma na faɗa menene riba ta a ciki dan uwana ne jinina ne gaskiya ne wannan ko ba wannan magana bace ba me ya alfanin in zo kama kaban abin da babu shi
to amma ranka to shi magana daɗe ta gaskiya ni dai abin da nake gaya ma idan an je an yi zama ka ce ba ka da labari ba ka hate ni hasali ma ba ka da masaniya ragowar abun ka ban mushi a waje ranka shi daɗe to Ah, liman
ranka shi idan daɗe.
ba za a iya karɓar wannan magana a yi ta ba a haka ana da damar da za a iya kallon idan mu a ce ba za mu iya wannan aiki ba
ranka shi daɗe ba an ce haka bane amma to dai shikenan ranka shi daɗe an karɓa an aminta
to ranka shi daɗe zan gwada an gani ba gwadawa muke magana ba magana muke a ce an tabbatar za a yi idan ba a yadda kuma da mu ba to sai a gaya mana ranka shi daɗe ai- galadima dan uwana ne jinin mu daya okasha dan uwana ne jinin mu daya kai babu wani abu da ya haɗa mu da kai ko a farci amma na zo in gaya ma wannan saboda in fitar da kai daga cikin ukubar da zai iya jefa ka a ciki hadisi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama alagatu malam duk da mun shiga hurumin naku mun yi karatun nan muwa ka so wa kanka abin da kake so wa dan uwanka haka ne ko Wan- ba haka ba ne?
wannan haka yake wannan haka yake kuna ƙaunatar ma wannan ga shi- wannan a samu a ɗan abin nan ɗin dai ko almajirai dai a dai san yadda za a ɗan abin nan ɗinsu dai ko To- ba haka ba to- eh, to ranka shi abin nan.
daɗe godiya Mm, nake madalla godiya nake madalla ba wani abu A insha iya Allah tafiya, a to iya tafiya.
na gode na barka to lafiya madalla madalla
kai kaga sai mun yi taka tsantsan saboda kaga mutanen nan yanda suke so su zo su balla gidan nan kuma ka sai idan aka balla gidan nan akwai matsala kaga a wannan lokacin ka zo ka tafi yawo an neme ka an rasa da abin da ake nema a tare da mu an zo an kargame mu da fa babu wani labari a cikin wannan abin fa A'a ba fa yawo na tafi ba, mani ne ya ce min in je gida in wasa ruwa, kuma ka san mani ya- da ya ce min in je gida in wasa ruwa, na je wasa ruwan ne ya dan buɗe gidan nan, Allah dai ya sa bai dan yi halin ba, an dimo amma.
to ka san mutanen nan fa masifaffu ne za su iya sa a kargame mu fa a dalilin wannan gidan fa Mani ya ce min akwai wata jarababbiyan mata da ta zo gidan nan.
amma ka san cewa wanda ya bamu jiran gidan nan ya fi wannan matar masifa ciro mane fa Onon mawon an dimo o gujjo, amma on ɗacci ma onesti sare mai.
to wannan dai ba yanda za mu yi mun shiga uku saboda ka san ma ni fa mugun barawo ai ne haka suke su iya gaggame da ka zo sai dai ka ga mutane To a ai wannan yanzu- dan yanzu dai Ih, tunda kin ga mun ai, zo kwar da ma gida.
dai tun da ka san su dai ai Yau, wannan eh, ne To yanzu Ka- bari mu wallahi.
magana da su a hankali.
ni din ba gida na bane Ah, wannan uwaye Dawu. Na ce jag- eh, Ah, Billahi ya ce ranka da dai barka da barka zuwa ka da eh, Ranka da Dawu.
dai, barka da zuwa.
Sannu sannun ku da aiki.
Yawa, wannan ranka suka da- ce musu su su tashi Kuma haka zan ce shiga daga musu ciki ai da kuma sai wai gaggawa zan zan ce a'a ki wannan tsaya. Ki To.
tsaya Billahi ya.
ai wallahi Allah zai sai ya tsine muku albarka yo gidana ni ku zo ku mun wannan wulakanci a hada baki a cuce ku nawa ma za a ba ku me za ku samu a duniya To in kin gama ma ci gaba da ai magana.
gaskiya ne haba malama babu ruwanki wannan mu fa da jira aka ba mu fa yan gadi ne ya za a yi ki zo ki balbale mu da Gadi- masifa gid- Gidanku ne.
Ah, to faɗa Eh, mata.
gid- Gidanku ne, ni da Ah, gidana.
ah, Dawu ranka ya dai ku ji zan neme ku insha Allah.
to ranka ya dai za mu ƙara dawowa A'a ku je din da ba komai eh, duk ma yadda ake ciki zan neme ku kar wanda ya ƙara dawowa.
to ranka da yan abin na a To, neman to insha Allah.
to sai ya soron ka daɗe min garta to, to, to jango jango jango jango.
wallahi Allah an min ya sa an min ɗeba ɗeba ni ban ga Jallaliya, komai tunda nawa dai ba Allah ya taimaka yo wannan an tun da dai baki Allah ya gidan taimaka da ma kwashe kwashe za ku mun ku kwashe min dukiya Ya salamun saboda lahi.
Allah da annabi ni Tun ba dai ke yanzu ba ga wal- gida ya yo samu ban ba ga ne.
anini ba gida gida zan ci gida ne babu ko sisi kuɗaɗe na wallahi sai an biya ni in ma kai zaka biya ni dai ka biya ni me nake hangowa ai gidan dillaliya ne a buɗe alhamdulillahi yau za a yi ta ta ƙare A Dillaliya.
wallahi ba zan yadda ba Ke- ke- ke- ke- ke- ke- to ni ne ke- shiru.
wallahi ya za a yi Yanzu dai kuma da tunda kuɗi dai yau a gida ce ba kuɗi salamu alaikum daya don Waye Allah kuma wannan ina Waye wannan?
zuwa da- salamu alaikum Lai, o, daya ka je In tambari ce kai mun fifita ba ni da lafiya don Allah kai mun rai Wannan cikin saboda hakimi, manzon Allah hakimin sarki Don guda.
Allah, a'a, yo, Miki tsaya to fifita, kaji.
wace ce ke?
daya ina zuwa Aha.
O, ka ce sannu don Allah Ina Salamu da alaikum.
lafiya.
Ah, Wa alaikum daya daya salam.
daya daya don Allah mata taraki ce fa jarabar To, biyan mata nan taraki ni ina- ina gami to na don da ita.
Allah ni dai tsaya ka tu- ka yi min rai don Allah ka ce min sannu sannu ina amsa ba lafiya Duba ki na dan zo?
al- eh, dan Allah ka taimaka mu dan Allah dan annabi To, to, ka yi min rai wallahi Allah ka ji tana ta kunkuni To, to. Bari kunkuni ta shigo.
salamu alaikum Wa alaikum salam wane nan ne?
Ah, ranka ya daɗe Allah ya taimake Tambari.
ka. na'am ranka ya daɗe Ina Barka da lafiya.
wannan lokaci.
Ya gida ya kike?
lafiya lau ranka ya daɗe Na'am.
to me ya kaka kuma gidan dillaliya A aikin san da yake da laliya akwai ba ta da lafiya. shine na zo duba ta ga ta nan eh, wani abu ne dan faru da ita wai zamiya ta yi a ban daki a'a yo ranka ya daɗe idan mutanen talakawa da suke ƙarƙashin ku, a rasa wanda za a turo a madadin ka ina gaya ya zo miki shi ya duba ya ah, gani.
tambari kama tasha to tambari kuma da dan na zo duba da laliya laifi ne ne ne ne ne ne ne ne ne jiya ne an ce da aurenta to da aurenta ni me ya gami na da aurenta dubiya na zo yi ba ni da auren ya salamun lahi au ba ki da aure Wai, inna lillahi wa Oyo haba Allah.
ranke daɗe dan maji tambari haba na gaya miki yanzu duba dan maji da- matar auren to da kika gani kin ga kin ga dan maji dakata matar auren to mata aure ke ce aka ni ba ba ni da auren kamar ya ce ba ta ba ciro ma aka ce kin aura ba ga sha kina da ciki Oyi kuma haka ne amina lai. Oyi kuma auren dai ya barbalce.
to kin ji ya Ke balbal cikin to dan kawai.
maji me ka zo yi gidan nan dubiya na zo yi dubiyan wa Ciro ma ne ya turo menene garin ni a ma- gamin baiwa da hakimi saboda cikin mai girma eh, ciro ma a jikinta au kai ka shine san kai ka san an yi auren dama ni na daura shi ni ne na daura shi inna lillahi kana hakimi wayo Allah wayo ni Eh?
Ah, ke tambari.
kuma kina ta wani nishi to bari Allah.
in gaya miki dillaliya idan mala'ikan daukar rai ne ya zo Ayyo daukar sai dai mu Allah.
dauka tare da ni da shi Inna lillahi dan wa inna billahi ilaihi la raji'un.
Allahu akbar.
Ashe jarbabbiya ce matan nan.
nan wallahi ba zan Ya ce faɗa ni ina fama da kaina.
Shine Ya ni kike haƙura.
ga wannan yaka masifaffiya ce da Ina zuwa.
Kika Ba a bata ya haka kuma ba. to- kika ce ta shigo.
kai kuma dan Kai ka ma ce ta shigo dan ba sai wallahi.
na tambara ka a duniya kowa ya ji halin da kake yi Allah ya ba saka ka ce miki ba da alkhairi.
suna na tambari ba.
Astagfirullah, astagfirullah, tambari.
ye kuma Astagfirullah, ya za ki jama'a tara da jama'a ne.
Inna lillahi.
Billahi lazi yau sai dai da ni da kai da dillali ya Subhanallahi.
mutuwar kasko.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Ranka ya daɗe.
Allah ya taimake ka. Allah ya ƙara ma Allah nasara.
ya taimaki ciro mu.
Allah ya rugurguza makiyanka.
ngwaya kuwa Eh, Allah ya taimake ka.
madalla Allah ya taimake ka yau gani ga mai ɗaki na wato ta magarya.
to madalla Muka adalla taso takanas ta garin nan.
madalla Mu zo mu gaisuwa da kuma ƙorafi da na kawo.
sa
Allah ya taimake zan ku idan an gan ku sai lalura Allah ya taimake ka ai.
Mm, barka da sallan nan ma ba za a zo a yi mana ba Allah ya taimake ka ai.
azumin ma ba mu gan ku ba sai korafi Tu- Tuba muke ai. Allah ya taimake ka. An zo ne mu gaishe ka. Mu maka barka da sallah. Duk da ba mu zo da azumi ba.
da muka faɗa kenan sai a juya a ce kuma za a gaya mana haka ko tuba muke ko haihuwa ce ta ƙara zuwa ne
Allah ya taimake ka ai ai daga lila ai an rufe ai mun shekarun samu.
ai sun ja muka ba da sa aka yi hakikar hakika ta wancan lokacin ba gaskiya ne Allah ya kara ma lafiya madalla ai ya aka yi to wato zuwa ne na kawo ƙara ta magariya to kuma gari iyalinka kenan eh ai shi yasa na ce ai a gaba na na ce lalle lalle sai ta so mu- sai ta taso mun zo saboda na san in dai na zo nan insha Allah wannan matsalolin da suke faruwa na san Allah ya yarda in aka samu aka yi mata Zama an nasiya zarta a faɗi abin da ake akwai yawwa to ka ga- ka- ka- ka- ka ganta nan haka kawai da in za ta fita ranka ya daɗe Allah ya taimake ka sai ta nemi uzuri to amma yanzu tun da na shiga cikin matsalan nan wanzancin ma ta ga yanzu ba a zuwa yan zabbun nan da nake kawowa kwana biyu ta ga shuru kuma sai da nan sai ta fita in ta tashi ma fita haka za ta bar mun kofa a gida sai ta ce wa lele in mahaifin naki ya dawo ta ɗora min ɗan ragowar ɗan kunan mm, tsamiyan nan yanzu kamar ni ina matsayin mijinta sai ta zo ta ce min wai lele ita za ta ringa dora min kunu ko ko ko ko wani abin shi yasa na ce to ya kamata mu taho gabanka a samu a yi mata nasiha saboda yanayi na rayuwa shigar na magargaman nan da na shiga wajen halin da na shiga duk na riga na wannan kuma gari da an ɗau surutu dan askin nan ma ba a zuwa to shi yasa ni ya kamata na ce tunda kaga a kakana kai sarki- saurara da Allah to to to to ranka dade korafin aski aka mana ko korafin iyali a korafin iyalin na wani mataki ka ɗauka a kanta ni yanzu tunda kakana sarkin aska ne kai Allah ya taimake ka wani mataki ka ɗauka mataki ga ta nan ka ji- ka- ka- a- a- a- a- a- a ja mata kunne a tsinka muku auren kenan a tuba da kuma ranka dade in aka tsinka auren kuma mm, to ya za a yi to ba ka gaji da halin ta ba ya tafi gidan iyayenta ya zauna ba kai ka sake wani auren kai dade dai da dai a dan ja mata da kunne to sai ka dinga zo mana da hauka ke me me me me ke faruwa kin ji abin da ya ce Allah ya taimake ka ni ma dai duk abubuwan nan da ka ji ni ma haka na ji dan ni ban san ne masa komai ba duk abin da ma yake faɗa ni yayi wa ta tun da ya tafi magarkaman nan ba cin yau ba na gobe da- daga ni sai lela haka muke wannan da wuya Ga isu yana kare mana magana kuma yanzu ya dawo yau fi'ilin yau da gob- daban na gobe daban ba zai zauna lafiya ba shi ba wani abu yake kawowa ba sannan in na fita na nemo ice wai na fita to na me zai hana ni in fita ranka dade yanzu kamar kamar ni ina matsayin mai gidanta ai ya kamata dai a sanar da ni za a fitar nan ko sai a bar kofar nan yara ma su suka zo karyan kofar gidan nan ranka dade kai ka ci malafar ubanka tuba nake tuba nake ranka dade muna magana kana magana ba mu ce ka ƙara magana ba tuba nake ka san za ka ƙara yin wata magana ko kai mun cece kuce sai ka zo gabana ka dinga min irin wannan kai mana jinki Allah ya taimake ka ni da yanzu ni da abin da ya ce a shirye nake Allah ya taimake ka amma ya ce sauwaƙe min zai yi Allah ya sa ka ce tafi alkhairi to tunda ba son zaman lafiya kuke yi ba mu sai mu ga abin da za a yi ga holama ga waraka sai ka sauwaƙe mata
ranka ya ranka ya daɗe wallahi ba zan iya ba wanzan Allah ta ah, Allah ya taimaki dan maji wanzan lafiya na ganka da kai da iyalin Allah ya ƙara ma lafiya wato kasan matsalar yau daban ta gobe daban in na zo nan gurin ni na tabbatar wannan matsala take damuna a gida na san za a taimaka a- a- a- a- a- maganta min wannan matsalar Ka zo Amma gurin je.
sarkin To, ko- adalci eh, ai an gam za a yi ma insha Allah Ah, Allah taimake ka idan ba za ka iya rubutu da waraka ba za mu iya rawaito ma abin da za ka iya yi ranka ya daɗe lafiya ne ya sunan naka na yanka ranka ya daɗe muna zuwa da Allah dan maji a saurara muna hukunci to ai ranka ya daɗe wai ne- a saurara muna hukunci in an ji me muka yi sai a tabbatar ko to ai kafin a yi kar a dai ai kuma a zo a ana saurara an da na san me sani.
ake yi ne a zauna Ah, Allah- ya Allah- sunan naka dan babi na gaskiya eh babi dan babi Ai, babi da Allah ka kai mun hauka anan me sunan ka na gaskiya Ha- habibu Ah, ka ce ni Habibu eh ni ni ni habibu na sauwaƙe wata magarya eh na eh, ranka eh, ya ai ba a yi haka ranka ya to ba daɗe sa zaman lafiya ba zai sake ta ba Ah, zai ranka ya daɗe ba a yi haka.
kai Kai, ah, wanzan Allah ya taimake ka ka je Ya zo gida zancen banza, zancen za a wofi.
zo gidan Eh, to to ta tashi mu tafi eh ko ku je ku to je to ka sa ta a Allah gaba za a zo to to gidan to to tun da godiya ba ne za su iya zaman lafiya ba sai mu sauwaƙe ke tashi mu tafi ke tashi mu tunda tafi dai ba zai iya zaman ke ta lafiya ba maga- ke ai ta ya jawo ai ya Ah, jawo ne ya ya hakuri ya hakuri dan Allah dan Yeah.
annabi ki hakuri Yeah.
dan girman Allah Eh, eh.
Eh, ka je to ku tafi to a to tafi to gida ai ba a yi saki ki ga takal- ga takalmin na ki dauki ki sa takalmin mu nan ji.
da nan haka ake ta sa saki.
takalmin na gode Ai, ba a yi na saki gode ba.
Allah ya kara ma Je lafiya ka.
mutanen banza mutanen wofi ranka yaɗe da ban musu haka ba su daidaita ba to ranka yaɗe kawai sai ka sakan mai mata ai haka ba ake.
saki haka ake saki to a ranka yaɗe na ji kana haka yarar ba ake da yin sakin bakinsa a to in ya faɗa fa da bakinsa a bai ta faɗi saku ba bai faɗi ba wai kai za ka gaya min irin wannan magana idan ban musu wannan ba ashe suna ƙaunar juna nasu ai ga su nan su tarka sun tafi gida ko a dai dinga kiyayewa a dai da shiga hurumin Allah ranka ya daɗe aure ba wasa ba Mm. eh na ce
Birnin dala, birni da ruwa da zama, birnin sarki a kasha.
Za ku iya tuntuɓar mu a dandalin shafukan sada zumunta, Instagram da YouTube birnin Dala, sai kuma Facebook birnin Dala 88.5 a madadin wanda ya shirya shirin ya kuma tsaya tsayin daka don ganin shirin ya kammala. Gali El Abdallah DZ Gumba Multlinks da kuma mataimakinsa na musamman Aliyu Wali sai wanda ya tace shirin Abba Lafazi. Asma'u Sadi Baby Nice nake cewa mu ci gaba da kasancewa a cikin shirin Birnin da. Tsira da salatin na annaba annaba haske budar rayuwa. Alihi da sahabu da yan uwa su ne jigon ma a rayuwa. Masarautar dala nake faɗi ita ce jigon ma a rayuwa.